السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya dawo da rayuwarmu zuwa wannan wata mai albarka wato watan Shawwal na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 1438 ya kuma ƙaddari rayuwarmu zuwa wannan yini na Alhamis, wanda ta cikinsa ne muke fa'idantuwa da jin fassara na hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama cikin littafi mai suna Riyadu Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, wato littafin da Imamun Nawawi a shafi'i ya rubuta. Allah maɗaukaki ya gafarta masa. A in ba manta ba, kafin ainihin wato sallah, ko in ce kafin azumi, mun yi karatu ne a babi na ɗari biyu da arba'in da biyu shi ne babu fadlil hamdi wa shukur. Wato babin da ya koya mana falalar godiya ga Allah da kuma shukura ga Allah. a gurin bahaushe da alhamdu da ashukur ma'anansu ɗaya ne, amma akan gane bambanci in aka ce shukura abin da ake nufi da shi in Allah ya baka ilimi, ka gode wa Allah da wannan ilimin da ya baka, ka faɗi gaskiya, ka yada addinin annabi sallallahu Alaihi wasallama, ka kare ƙage-ƙage da bid'a da ake nema a yaɓa wa addinin musulunci. ka yi shukura kenan ga ilimin da Allah ya baka. Ya sha bamban da godiya, wadda shi ne, ka gode wa Allah ko da a kan harcenka ne. Don haka yau babin da za mu tashi shi ne babi na ɗari biyu da arba'in da uku, littafi na goma sha hudu a littafi shi ne kitabu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. wato littafin da zai koyar da mu yadda ake wa annabi salati. Kitabi salati ala rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama, kunga littafi ne guda, inda za mu yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama salati, shi ne babi kuma na ɗari biyu da arba'in da uku, babul amri bis salati alai, babin umarni waye mai bada umarni Allah alalahul amru ala lahul khalqu wal amr halitta ta Allah ce don haka shi zai ba ta umarni to wannan babi zai koya mana umarnin da Allah ya yi wa bayinsa musamman ma wanda ya keɓance da imani ya umarce su da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fadliha da kuma falalar yi wa annabi salati wa babu siyagiha da kuma sashin sigogin salatin annabi salatin annabi ba siga ɗaya ba ne a yana da sigogi da yawa kamar yadda malam muhammad nasiruddin albani a littafinsa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wato cikin littafin da malam ya koyar da sifar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah tun daga kabbara ta harama har zuwa sallama ta tahlili tamfar kana ganinta to a ciki ya zo da sigogin salatin annabi guda bakwai wadda ya ce sun fi inganci Allah ya ɗora mu ga abin da yake shine katari to wannan babin zai gwada mana umarnin da Allah ya yi dangane da yawa annabi salati abu na farko. Na biyu kuma zai koyar da mu falalar salati ga annabi. Na uku kuma zai koya mana wasu daga cikin sigogi na salatin annabi. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين wato mai sharha kenan Sheikh Salihul Uthaymeen a littafinsa mai suna sharhu riyadis salihin yace qala al muallif rahimahullah mai talifi Allah ya masa rahama ya fada waye mai talifi imam an-nawawi fi kitabihi riyadis salihin a littafinsa mai suna riyadis salihin babu al-amr bis salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama babin umarni da yi wa annabi salati al'amuru ya kunu tarata lil wujubi. Mala ya ce, ai, shi umarni wani lokaci in an ba da umarni to umarnin nan zai iya kasancewa wajibi ne, dole sai an yi. Wa taratan ya kunu lil istihbabi. Wani lokaci kuma umarni in an yi shi ba dole ba ne, mustahabi ne a yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ko a bi wannan umarni. فالذي للوجوب wato umarni wanda yake na wajibi yani anna al-insana idza tarakahu fa huwa athimun athim mustahiqqun lil uquba shi umarni na wajibi idan mutum ya bar shi bai bi umarni na wajibi ba to yayi zunubi yayi sabo kuma ya cancanci amar uquba a lahira duk wani umarni wanda yake wajibi in ka bar shi ka yi zunubi ka saba wa Allah ka kuma cancanci uquba wa ma'ana lil istihbabi ma'anan tasbihi kuma ko kuma ice umarni wanda aka ce mustahabi ne annal insana idza fa'alahu falahu ajrun in an yi umarni wanda yake mustahabi ne abi to in an bi wanda ya aikata shi yana da lada wa idza tarakahu falaysa alayhi ithmun idan mutum bai ba babu zunubi akan fa yattafiqu alwajib wal mustahab to da umarni na wajibi da umarni wanda yake mustahabbi suna haduwa bi anna fihi ma thawaban li fi'lihima kowanne daga cikin su in kai akwai lada umarni na wajibi akwai lada umarni na mustahabbi akwai lada. Lakin sawaba alwajibu a azamu aksar, sai dai ladan umarni wadda yake wajibi, shi ne ya fi girma ya fi yawa, ya fi umarni na mustahabbi. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisul kudusi idan aka ce hadisul kudusi magana ce ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma asalin maganar ta Allah ce shine hadisul qudus anna Allah ta'ala qala ka gani hadisi ne sai aka ce Allah madaukaki ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya bawana inji Allah bai taɓa neman kusaci da ibada zuwa gare ni ba da wani abu wadda na fi so min maftarabtuhu alaihi kaman abin da na wajabta masa na ɗora mar cewa shi farilla ne ba abin da Allah ya fi so kaman farilla yanzu a cikin azumi misali ba azumin da ya kai na ramadana saboda shi wajibi ne ya fi azumin sittu shawwal don wannan mustahabbi ne, wa yakhtalifu alwajibu anil mustahabbi, shi umarni wanda yake wajibi ya sha bamban da umarni wanda yake mustahabbi, bi anna tarika alwajibi atimun asil lillahi wa mustahiqqun lil uquba duk wanda ya bar umarnin da yake wajibi yayi zinubi ya saba wa Allah kuma ya cancanci uquba wa tarikal mustahabbi la ya'tubu wanda ya bar mustahabbi bai yi zunubi ba lakin fatahu khairu sai dai umarni ya tsere masa wato alheri ya tsere masa wal amru bi salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama adlaqahu al muallif rahimahullah umarni da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi imamun nawawi wato mai talifin wannan littafi ya sake shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka fakhtalafa ulama'u rahimahumullah malamai Allah ya musu rahama sai suka yi sabani hal tajibu salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fil umri salatan marratan shin wai salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya wajaba ne sau ɗaya a rayuwar mutum ko ko a'a. Wato, in kai salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sau ɗaya, ka kuɓuta daga umarnin cewa Allah maɗaukaki ya ce, Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه كاغا أمرني ne na jama'a ku yi salati a gare shi wa sallimu taslima ku miƙa wuya miƙawa ko ku nema wa annabi lafiya wadda take madawwamiya shine sallimu taslima kun ga mai idiya yayi babin wato salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sai ya dau ra'ayin cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a rayuwar musulmi sau ɗaya wajibi ne, sauran duka sunna ne. Shi ne anan mala ya kawo mana cewa, Hal tajibu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama fil umri marratan, shin ya waje ba a yi wa annabi salati a rayuwa sau ɗaya, au bi asbabin koko ana wa annabi salati ne saboda wasu sabubba wasu dalilai aw la tajibu koi wa annabi salati bai wajaba ba wasahihu annaha tajibu bi ashababi mala yace jancen da yafi inganci salati ga annabi yana wajaba ne saboda wasu dalilai wa illa in ko ba haka ba fal aslu annaha mustahabbatu yi wa annabi salati mustahabi ne ba wajibi ba فما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منين معنى صلاة على النبي أي ما معنى قول القائل منين معنى فدم مي فدي ديتي اللهم صل على محمد يا الله كيدد سيرا على النبي محمد أكثر الناس يقرأوا هذا ما ليتي ما في يوم متاني سنة كرنت اللهم صل على النبي ko Allahumma salli ala Muhammadin, aw ya da'u bi hadha du'a ko mutum ya yi addu'a da irin wannan addu'a, wa huwa la yadari ma'anahu, alhali bai san ma'anarta ba, yana ta cewa Allahumma salli ala Muhammadin, amma bai san ma'anar ba. Wa hadha galadun, to kai wa annabi salati, baka san ma'anar salati ga annabi ba, baka san isnadin sigar ba galadi ne kuskure ne kullu shay'in taquluhu ta'rifu ma'anahu duk abin da zaka faɗi zaka faɗe shi to ka san fa ma'anarsa kullu shay'in tad'u bihi ta'rifu ma'anahu duk abin da zaka yi addu'a da shi to kai addu'ar da ka san abin da kake faɗa a cikinta kar kai addu'ar da ake yi ta daudaku asbaru da sauransu karka kira rauka ya ilu sunan aljani ne, gangaga ya ilu kai ba daga ji kasan bai yi daɗi ba. Hatta lata da ubil ismi har karka je ka yi addu'a da abin da yake saƙo. Faƙauluka Allahumma salli ala Muhammadin, idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin, yani Allahumma asni alaihi fil mala'il a'la. cewa kake ya Allah ka yabi annabi Muhammadu cikin jama'a waɗanda suke maɗaukaka, cikin mala'iku su ne mala'ul a'ala. Wa mana afni alaihi ya ne uzkurhu bi sifatil hamida. Wai ma'anan yabon ga annabi shi ne a ambaci annabi da sifofi waɗanda suke alhamida ababen yabo. Wal mala'ul a'ala humul mala'ika. in aka ce mala'ul a'ala su ne mala'ikun Allah, faka annaka idza qulta kai idan ka ce, Allahumma salli ala Muhammadin, kamar ka ce ka annaka ta ƙulu, ya rabbi, sifhu bi sifatil hamida, ya Allah ka sifanta annabi Muhammadu da sifa wacce take a bar yabo, wadkurhu inda mala'ika, ka ambace shi wajen mala'ikunka, hatta tazdadu muhabbatuhum lahu. har ƙaunar da za su yi wa annabi ya daɗu, idan Allah yana ambaton annabi inda mala'ikunsa sai mala'ikun su dinga ainihin ƙara sansa. Haza ma'ana Allahumma salli ala Muhammadin, malayaci wannan shi ne ma'anan Allahumma salli ala Muhammadin. واختلف العلماء رحمهم الله malamai Allah ya musu rahama sun yi saɓani hal yusalli ala gairin nabi amla shin wadda ba annabi ba a iya mar salati ko ba za a yi ba yani hal yajuzu an taqula allahumma salli ala fulani alalimi fulani malate ka shin zai yi kace ya Allah kai salati ko kai dadin tsira akan malami wane au sheikh fulani ko shehiwa ne, au Allahumma salli ala abi ko ka ce, Ya Allah, kai salati ko kai daɗin tsira bisa mahaifina, au ma ashba zalika, ko abin da ya kama da ka, shin ya halatta? Malace wa sayu, an na fi zalika tafsilan. Wajen yin wannan akwai bayani daki daban-daban. فإن كان ذلك تابعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس إن يذن ذاك صلاتي غوني متم با النبي با sai salatin nasa ya haɗa bayan salati ga annabi babu laifi wali haza qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama hina sa'aluhu kaifa yusalluna alai dan haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a yayin da sahabbai suka tambaye shi, yaya za mu maka salati, ka ji sahabbai, lokacin da Allah ya ce su yi wa annabi salati, ba kawai kama salatin suka yi suka kaga ba, a'a, cewa annabi suka yaya za mu maka salati. Kala sai annabi ya ce da su, Kulu Allahumma salli ala Muhammadin, wa ala ali Muhammadin, ka gani ko? Sai ce, ku ce, ya Allah, kai salati kai daɗin tsira ga annabi Muhammadu da iyalan annabi Muhammadu. Alaye ana nufin wasu manyan gidaje guda hudu na dangin annabi. Ala Ja'far iyalan gidan Ja'far, ala Aliyu iyalan Sayyidina Aliyu, ala Aqil iyalan gidan Aliyu, ala Abbasin iyalan gidan Abbas wannan su ne alayen manzon Allah, dangin manzon Allah wa'yanda ba sa cin sadakan nan, kamar yadda manzon Allah baya ci, malamai suka ce sai in shekarar yunwa ne ba su da abin da za su ci babu a baitul mali in an ba su sadaka su ci wa daruratu tubihul mahdurat babu abinci babu kuɗi ka san ko mutum ba zai zauna bai ci ba bai sha ba ko Allah ka shiryar da mu to yanzu kun ga annabi ya ce ku ce ya Allah kai daɗin tsira ga annabi Muhammadu da iyalan gidan annabi Muhammadu kaga sun bi annabi ne sai suka samu wannan albarka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala yace irin wannan babu laifi wa min zalika idza ata al-insanu ilayka bi sadaqatihi lituwazzi'aha yana daga cikin irin wannan yi wa mutum salati shi kadai idan mutum ya dauko dukiya ta zakka ya danka a hannunka yace ka je ka raba wa mabukata saboda ya yarda da kai ya aminta da kai faƙul Allahumma salli alai sai ka ce Allah ya yi salati a gare ka, saboda manzon Allah ya yi haka. Wahidun a ɗaka mi'ata yi alfar yalin, mana ya mana misali da kuɗin ƙasarsu Saudiya, ya ce wani mutum ne ya zo ya baka mi'ata yi alf riyal, riyal dubu mi'ata yi alf, riyal dubu goma ya baka yace na zakka ne hadhihi lizakati wazi'ha wannan riyalai dubu goma na zakka ne ka raba faqul allahumma salli ala fulani wa yasma'u yasma'u hadha minka kai kace Allah ya masa tsira ya ji da kunnansa wa min zalika idza atal insanu inam na'am لقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم saboda Allah ya gaya wa annabin sai ce khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi zakka daga cikin dukiyoyin su ya Muhammad tudahhirhum wa tuzakkihim biha ka tsarkake su da wannan zakka da suka bayar mai dukiya in ya bada zakkar dukiyarsa ya kasa ta 40 ya bada kaso ɗaya. to wannan dukiyar ta zama tsarki ba najasa ba ce, in ya zan ba a zakka to dukiyar ba ta da tsarki ba za ta yi albarka. Wa salli alaihim sai Allah ya ce annabi kai musu salati. Kala Abdullahi ibn Abi Aufa, Abdullahi ɗan Abu Aufa ya ce, Ba ta yi bi sadakati sai na zo wa annabi da zakkata, au kala atahu abi ya ce, Babana ya zo mar da zakka, فقال اللهم صل على آل أبي أوفى annabi da ya karɓi zankar ya damƙa wa annabi a hannunsa sai ce ya Allah ka yi tsira ga iyalan abu aufa ha ba ya dalla ba sa irin wannan ma babu ne mun ji siga uku ko kazalika idza sallaita ala insanin duna an taj'ala zalika shi'aran lahu haka ma in zaka yi mutum salati ba ka mai da shi kullun ka ambace shi sai ka masa ba, kullama zakarta sallaita alaihi fala ba'asa, babu laifi. Yani, hatta lau ƙulna, Allahumma salli ala abi bakirin, kamar mu ce Allah, kai tsira ga Sayyidina Abubakar, au ala Umar ko akan Sayyidina Umar, au ala Uthman ko Uthmanu, au Ali ko Sayyidina Ali, fala ba sa babu laifi. Walakin la ta ji'al haza shi'aran. sai dai kar ka mayar da kullum in ka kira wa'annan ka ce Allahumma salli alai kullama zakarta hadha sallaita alai annaka idza fa'alta zalika ja'altahu ka'annahu nabi dan kana masa salati ko yaushe ka ambato shi ka mai da shi kamar annabi kenan don annabi ne duk sanda aka ambace shi kai ai masa salati mai ahalari yace wa man sami'a zikra muhammadin صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا بأس بذلك wanda ya ji an ambaci sunan annabi Muhammadu, alhali shi kuma yana cikin sallah sai ya tsaya ya ce, Sallallahu Alaihi wasallama, ya yi wa annabi salati ya ce, Babu komi daidai ne, kayan Allah na waye? Hato, annabi kayan Allah ne, ike nan zani ne ta tadda mu ba zai tafiya ba? to kaji annabi fa darajarsa don haka walakin la tajal hadha shi'aran na'am ثم صدر ثم صدر المؤلف هذا الباب بالآية الكريمة sai mai ta'alifi ya fara wannan babi da wata aya mai girma inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ya ce lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ku muminai masu imani, ku yi salati a gare shi. wa sallimu taslima ku miƙa wuya miƙawa. Suratul Azabi aya ta hamsin da shida. Fata'ammal ma fi hadhihi al-aya, mala yace ka lura da abin da yake cikin wannan aya, min khabarin wa amrin wa ta'kidin. Akwai ba da labari, akwai umarni, akwai ƙarfafawa. Me ya ƙarfafawa? Inna, inna wa anna litaukidi haka malaman nahu suka ce to sai da Allah ya fara da karfafa wace inna Allah lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna salati ga nabi kaga labari ake baka nan haka ne ko inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi hadha khabaru wannan labari ake baka أخبرنا الله بذلك حفا لنا على الصلاة والسلام عليه Allah ya bamu wannan labarin don ya kwaɗaitar da mu akan yi wa annabi salati da taslimi. Allahu mala'ikatahu kullu, kullum mala'ikatu fi kulli samawa. Duk kowane mala'ika da yake cikin kowace sammai daga cikin sammakun nan guda bakwai, yana wa annabi salati. Wal ard yusalluna ala nabi duk mala'ikan da yake kowace ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu uku hudu biyar shida bakwai suna wa annabi salati ka san ko girman annabi ya wuce na kowa ko yaushe za ka sau annabi ka kama wani ƙato ka sha wahala ka riƙe annabi kawai ka huta ga macijiwa zai bija da ka bar annabi ka ɓata Allah ce wa in tuɗi'uhu ta tadu in kuka yi wa annabi da'a kuka mar biyayya to kun shirya in ji Allah Allah ka shiryar da mu na'am wal mala'ikatu alimul ghaibi min makhluqatillah wal mala'ikatu alamul ghaibi min makhluqatillah su mala'iku wata halitta ce duniya ce guda wadda take ta gaibu ba wanda ya san mala'iku sai Allah la yusihim la yusihim illa Allah azza wajal ba wanda ya kiyaye yawan mala'iku da adadin su sai Allah Al-Baitul Ma'mur fi samai sabi'a akwai wani masallaci Baitul Ma'mur wanda Allah ya rantsuwa da shi cikin waddo yace wal Baitul Ma'mur da wani daki wanda wanda ake raya shi sai ce wasaƙafil marfo da rufi wanda ya ɗaukaka sama kenan. To wannan baitul ma'amur, malamai suka ce yana saman bakwai kuma in ka sako shi ya taho ya taho a kan ƙaba zai sauko. Ƙaba kuma ita ce cibiyar duniya nan ne tsakiyar duniya, gabas da yamma kudu da arewa. Daka garin Makka aka ce masa Ummul Qura, uwar kowace alƙarya ne. Allah ya kare Makka da Madina. To wannan Baitul Ma'mur wani ɗaki ne da mala'iku suke shiga suna bautatawa Allah suna ɗawafi. A saman bakwai ya dukulu kulla yaumin saba'una alfa maliki, kowane yini ɗaya, mala'ika dubu saba'in suke shiga, sun malaya uduna ilaihi, in sun fita yau, gobe ba su za su dawo ba, haka ake ta yi kullum. dubu saba'in ta tafi ba za ta dawo ba wata taro ta tafi ba za ta dawo ba shi ne baitul ma'amur ɗakin da ake raya shi yani ya ji mala'ikatu gairu wasu mala'ikun da ba na yau ba su za su zo gobe na jibi ba su ba ne na gobe idan man allazi yusihim to in ko haka ne wa zai iya kiyaye yawansu ma yusihim illa Allah ba mai kiyaye yawan mala'ikun nan sai Allah. Wa fil hadisi, anin nabi sallallahu Alaihi wasallama, ya zo cikin hadisin da aka ji, daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama annabi ya ce, Addati sama wa hukka la'a an ta'idda, sama ta yi girgiza, kuma ya dace, ya cancanta ta girgiza. To menene adda, wal adidu huwa aswatul ibli. shine kaman sauti na raƙumi in an nasa an masa lautu yana tafiya wala yasirru illa idza kana alai hamlun thaqil baya dogewa yana wannan gungunin sai in an dora masa kaya mai nauyi shi raƙumi tasma'u lahu sarakatun sai a ji wannan irin kukan wa yaqulu wa hukka laha anta idda ya dace ga sama ta irin wannan girgiza din ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد duk sama ba za ka samu gun da za ka iya ajiye yatsu guda hudu ba face akwai mala'ikan Allah a tsaye yana sallah ko wani yana ruku'u ko wani yana sujada ga Allah wasu laysat kal ard duk samman nan ba kaman ƙasa suke ba as-sama'u asau bi kathirin min al-ard girman sama ya fi na ƙasa. Undur ana bu'udaha a shasi, yanzu ka, ka dubi nisansa wadda yake mai yawan gaske nisan sama, wahi alal ardi kalkurat. Ita sama a kan ƙasan nan kaman tambola ne, fatakunu da'iratuwa wasi'atun azima, kewayenta sai ya zama mayalwaci ne mai girma. والسماء ثانية أوسعه سما تبيو تافو تدعى والثالثة أوسعه تأكو تافي تبيو والرابعة أوسعه تهد تافو تأكو والخامسة أوسعه سما تبير تافو تهد والسابعة أوسعه سما تبكوي كما تافي دكا كل سماء في, فل في ملك بين أربعة أصابع في ملك kowace sama akwai mala'iku, tsakanin gurin da yatsu hudu za su zauna, mala'ika ne, ƙa'imu lillah ya yi tsayuwar ibada ga Allah, raki'un ko ya yi ruku, sajidun yana sujada. Idan manin ladiyu sil mala'ika, malice towa zai iya kiyaye yawan mala'iku? Iza kunna lanu sil mala'ikata, فهل يمكن أن نوصي الصلاة على رسول على الرسول yace la idan ya zamba za mu iya kiyaye yawan mala'iku ba to za mu iya kiyaye yawan salatin da ake wa annabi ma yace ba za mu iya ba dan duk mala'ikun nan Allah ya ba su umarni yace suna yi ya gaya mana ma yace suna yi da umarnin ubangijinsu la'anna al-mala'ikata yusalluna 'ala an-nabi don mala'iku suna wa annabi salati, falatu si salata alan nabi sallallahu Alaihi wasallama. Da haka ba za ka iya kiyaye yawan salatin da ake wa annabi ba, unzur fadlallahi wasu, ka dubi falalar Allah mai alwaciya, a ɗallahu hadar rajul, wadda Allah ba da ita ga wannan ɗan taliki, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama, a ɗahu Allah hadhihi fadila. Allah ya bashi wannan falala babu irin annabi yasa ko mai ishiri ne ya ce mithlu ahmad lam yulad irin annabi muhammad shine ahmad ba wata mata da ta tafi haifan irinsa fadilatan azima wato falala mai girma allati la yanaluha adun fima na'lamu Malai ce, Mu dai cikin abin da muke da ilimi, ba wadda zai samu irin falalar annabi, sai masu surkulle ana ba da salloli, wai in kai sallah raka'a kaza kana da ladan annabi arba'in, kai ma ka san wannan ta zo mu ji ta ne ai, wannan surkulle ne na rashin aiki da hujja ta Ƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a kawo maka wani abu, wani aiki a ce, kana da ladan annabi arba'in. ai kai ma ya ma girma ladan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa dai suna salati ga annabi. Haza khabarun, arada Allah minna an nastashajja wannan labari ne da Allah yake nufinsa da mu don mu samu jarumtaka, wale haza ƙala ba da don haka yace, ya yi wallazi na amanu, ya ku masu imani muminai, bi muktaba imanukum sallu alaihi. Dangane da abin da imaninku ya hukunci, ku yi wa annabi salati. وجاء الخطاب لنا بسدد الإيمان Allah ya fuskanto da wannan magana zuwa gare mu yadda ya gangaro da imani la'annal imana huwa alladhi yahmilu al-insana ala imtithali al-amr domin imani shi yake sa mutum ya bi umarni ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima as-salatu was-salamu an ce sallu alaihi wa sallimu taslima to me as-salatu was-salamu sallu alaihi ai ud'ullaha an yuthni alaihi fil mala'il a'la ku roki Allah yawa annabi yabo cikin jama'a waɗanda suke madaukaka mala'ikun Allah wa sallimu taslima ai ud'ullaha an yuslimahu tasliman taman ku roki Allah ya kubutar da annabi kubutarwa cikakkiya wa mimma yuslimuhu gami Allah zai kubutar da shi fi hayatihi yuslimuhu min al-afatil jasadiyya a rayuwar annabi Allah ya kubutar da shi daga anoba ta jiki, kare zama mai kambale ya shanye, hawan jini kaga mutum ya kandare haka, ko bakinsa ya karkace, kaga wannan bai samu salama ba ko? Na'am, sai ce kuma, wal'afatul ma'anawiyya da kuma anoba ta ma'ana. wa bada mauti bayan mutuwarsa ma Allah ya baiwa annabi lafiya min al-afatil ma'nawiyya daga anoba ta ma'ana bi mana an tuslima shari'atahu Allah ya kubutar da shari'ar annabi min an yuqda alaiha qabil wani mai hukunci hukunci akan hukuncin shari'ar annabi aw yansukuha nasikun ko wani mai shafewa ya shafe shari'ar wa kadhalika al-jasadu haka ma jikin manzon Allah li'annahu rubbama yata'adda alaihi ba'da mauti fi qabrihi domin tayu bayan mutuwar manzon Allah amar ta'addanci a kabarinsa ya taɓa faruwa kama ya'ti fi qissatin mashhura kama yadda yake zuwa a cikin wata kissa mashhuriya anna rajulaini arada an yastakhrija jasadan nabi sallallahu alaihi wa sallama wasu mutum biyu ne suka taho har zuwa Madina, abin da ya kawo su Madina su tone kabarin manzon Allah su fito da shi su tafi da shi ba wanda ya sani, su mogalin, su sace shi. Fanazala al-Madina rajulani wayannan mutum biyun suka zo suka sauka Madina, gari bani baki, nazalal madinata wa bada yahfir yahfirani min tatil ardi hufra sai suka je gefen gari suka tona rami sai suka rufe sama sai suka yi ƙasa kuma suna ta tafiya suka nufi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ƙarƙashin ƙasa hatta ya tawassala ila kabrin nabi sallallahu alaihi wa sallama fa yakhudha jasadahu sharif har su samu su je cikin loton nan, kabarin annabi su ɗauko gangar jikinsa mai daraja su fito da shi su fice da shi. Kaji faɗan adam malam. Wa ya ku zahu, fatamma bi zalika itimaman aziman, sun martala ilal madina, irtala ilal madinati, wasalal madina. Na'am. wayannan mutane fa baqiya ala zalika muddatan sun dauki lokaci suna wannan tonan shine fa baqiya ala zalika muddatan fa araya ahadul muluki fil manami sai wani ɗaya daga cikin sarakuna Allah ya nuna masa a mafarki anna rajulaini yahfirani liyasila ila jasadin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa yaqdahu wasu mutum biyu sun zo suna tono ta ƙarƙashin ƙasa don su isa ga kabarin annabi su ɗauke gangar jikinsa. Fatan ma bi zalika itimaman aziman sai himmatu da wannan mafarki nasa himma mai girma sun martahala ila madina sai taho madina shi ma irtahala ila madinati ya zo madina wasala ila fa min aina ya'lamu hadain ar-rajulaini to ta ya zai gane su kaifa yatawassalu ila ma'rifatihima ta ya zai gane su fa qala al-amiru fa qala li amir al-madina sai ga wa amir shugaban madina na wannan lokaci uduli jami'a ahlal madina yace ka tara mun dukkan mutanen madina ka san sarki zai a ce ye kuwa ko ayi shela sarki ya gaishe ku kuma yana cewa kowa ya zo a taro a fada dole a je aiko li'annahu fil manami na'am uduli jami'a ahlal madinati yace ka tara mun dukkan mutanen madina saboda shi a mafarkin sannan in ma wasafa lahu aura'ahu ma fil manami wa arafahuma ko dai an sifata masa sifar su ko ya gansu a mafarkin kuma ya zai iya gane su in ya gansu a farki faqala ud'u li ahlal madina fad'ahu yace a kira 'yan madina aka kira su ad'amahum wa mashaw sai aka ba su abinci suka ci suka tafi mara arajulai ne bai ga wa'annan mutum biyu ba fa qala ud'u li ahlal madina yace a kira mutanen madina da'ahum azunnu marratayn aw thalatha an kira sai da aka kira sau biyu ko uku walam yara rajulaini amma bai ga wa'annan mutane guda biyu ba wa ru'ya allati ra'aha haqqun la budda an yakuna hadha mafarkin da ya ga kwana gaskiya ne dole sai abin ya kasance قال أين أهل المدينة يتي إلى أهل المدينة قالوا ما في أحد تبا كوا جسن قال في رجلين قريبين في المسجد أما أكوي wasu mutane biyu baƙi a masallaci yani laisa lahuma qima wanda ba su da wata kima baƙi ne qala ahdhirhuma yace a kawo su faji abihima fa idahuma allazani ra'ahuma fil manam ana zuwa da su sai ga su ya ga a mafarkinsa فعرفهما يسنس ثم أمر بأن يهفر حفرة على جوانب الهجرة سيتيتو أجي وجن جيفن لكن أنا عائشة عند أكي ومنظم الله كبرنا يتي أتونا رامي أكتونا التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وند أنا كبر منظم الله يكي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون هجرة بالبناء tun gabanin a gina shi da ba gini a gun yanzu ai akwai gini ko thumma amara bi an yuhfara hufratan ala jawani bil hufrati allati fiha qabr nabi sabbaha bin nuhas sai ce a kawo dalma a narkar da ita war rusas da ainihin farin karfe war rukham tiles wannan rikam ne abinda ake hada tile da shi hatta yuhmi yuhmi Allahu jasada hadha an-nabiyil karim duk ta ko ina aka narka aka hada aka zuba shi a ƙasa yadda ba za a iya sara shi ya saru ba da aka sai yasa aka fasabbar rusasu ila al-ardi aka zuba wannan dalman a ƙasa wali hadha qabrun nabi sallallahu alaihi wa sallama mahfuzan hifzan tamma don haka kabarin annabi an kiyaye shi cikakkiyar kiyayewa in ba ka ba wallahi wasu za su je su kwakule shi falmuhim anna qaulas qaulal muslimi malaci abu dai muhimmi fadin musulmi da yace Allahumma salli wa salli ala Muhammadin ya Allah kai tsira kai aminci ga Muhammadu yani sallimhu min al-afatil jasadiyya hayyan wa mayyitan Allah ka kubutar da shi daga anoba ta gangar jikinsa yana da rai da bayan mutuwa ta sa wa sallimhu aidan kuma ka sake kubutar da shi ai sallim shari'atahu min an yada misa ha ahadu ka kubutar da shari'ar annabi kar wani ya shafe ta kwata kwata aw an ya'adu alaiha ahadu ko wani ya samu rinjaye na zalunci a kanta thumma alamu ayyuhal ikwan malai ce to ya ku ƴan uwa ku sani ba anna ajsadal anbiya gangar jikin annabawa la yumkinu an ta'kula hal ardu ƙasa ba ta cin jikin annabi ku duba nunatul qahdani idda ibn al-qayyim al-jawziya cikin baitocin waka da ya zo magana akan annabawa da kabari yace ajsaduhum hufizat min ad-didan gangan jikkuna na annabawa an kare su daga tsutsa ai mu an ce daga mutum ya mutu tsutsa za ta cinye ya digirgide abin da yake saura ƙashin ainihin wato baya ta can wajen jelar mutum minhum yurakkabu ta nan ne in za a tayar da mutum ake ta da shi la yumkinu li anna Allah harrama ala al-ardi an takula ajsad al-anbiya ba zai yi ba don Allah ya haramta wa ƙasa kar ta ci gangar jikin annaba idan fa ajsadul anbiya salimatun min al-ard jikunan annabawa sun kubuta daga cin ƙasa al-ardu allati takula kulla jasadin ƙasa da take cin kowane ko ƙarfe ƙasa za ta cinye shi sai dai in ba a daɗe ba ƙasa mai cinye cinye cinye shi za ta yi Allah ya tsare mu. Da haka kun ga sai aka ce ƙasan nan Allah ya hana ta ta ci, la ta kula a jisadar anbiya, ba za ta ci jikunan annabawan Allah ba. Walhasilu anna fi hadhihi al-aya al-karima amara Allah ta'ala an nusalli wa nusallimu alaihi taslima. Allah umarni yayi mu yi salati mu kuma nema masa aminci wasalatu alaihi wajibatun fi mawadi yi wa annabi salati wajibi ne a wasu gurare minha daga gunda yake wajibi kai wa annabi salati idza zakara ismuhu indaka wa salli alaihi duk sanda aka ce muhammad kamar salati sallallahu alaihi wa sallam wannan wajibi ne لأن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال hujjar malam da yace wajibi ne in an ambaci annabi Muhammadu kamar salati, ya ce, Ai, mala'ika Jibrilu ya zo wajen manzon Allah sai ya ce da annabi, Ragima an fumri'in zukirta indahu, falam yi salli alaika. Ragima an fumri'in hancin mutum ya turmuza a cikin ƙasa, wane ne kaga ya walakanta, wanda aka turmuza hancinsa a ƙasa, ai, ya walakanta ko? Shi ne wadda aka ambaci annabi a wajensa. bai wa annabin ba salati. Ragima anfu, yani ragima, yani sakada fi rugamati, ya faɗi a cikin rubuɗi, an rugamatu hiyal ardu turabiya, ƙasa mai turɓaya a buga hanci da fuskar mutum. An fumri'in zukirta inda falam yusalli alaika, mutumin da aka ambace ka shi kuma bai ma salati ba. Yani, idza samita zikira Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, faƙul Allahumma salli wa sallim alai, in ka ji an ambaci annabi, ka ce, Ya Allah, ka yi salati, ka yi daɗin tsira, ka amintar da shi, fa inna lau haƙun alaika, wannan, ka yi wa annabi salatin nan haƙƙi ne a gare ka. Tajibu salatu ala nabi adon inda kathirin min al'ulama fi salati fi tashahhudil akhiri. Haka nan salati ga annabi ya wajaba a wajen mafiya yawan malamai a cikin sallah a tahiyar ƙarshe. Kamar albani ya ce, ta farkon ma wajibi ne, fa inda kathirin min ulama annaha rukunun la tasihu salatu illa bi. Wasu malamai da yawa suka ce, yi wa annabi salati a cikin tahiya rukuni ne, in ba kai wa annabi salati ba a tahiyar ka sallah ba ta yi ba. Wa inda ba bihim annaha sunna, wasu ka ce a'a sunna ne. wanda babin annaha wajiba wai suka ce wajiba ce wal ihtiyalu abin da yafi an la nada'a an la yada'a al insanu fi salati kada mutum ya kuskura ya kiwa annabi salati a sallarsa ai as salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama yi wa annabi salati walau anna al insana ja'ala kulla du'ain yad'u bihi maqarunan bis salati ala nabi lakana kama ja'a fil hadith yakfi hammuhu wa yaghfiru dhanbuhu da mutum zai sa duk addu'a da zai yi yi wa annabi salati, to sai ya zan kamar yadda ya zo a hadisi, inda annabi ya ce, duk wanda yake wa annabi salati ya yi maganin duk wani baƙin ciki da zai same shi, kuma za a gafarta zunubansa. Yi wa annabi salati, Allah ka ba mu ikon yi masa salati. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali haza أكثر يا أخي من صلاة والسلام على رسول الله ليزداد إيمانك ويسهل لك الأمر ذاك يا كي دنوا كيويت صلاتي da taslimi ga manzon Allah dan imanin ka zai dadu in kana wa annabi salati kuma al'amuran ka za su zo ma da sauki yawaita salati ga annabi thumma alam anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama basharun la yamliku an-naf'a laka wala darra kuma ka sani fa annabi mutum ne la yamliku naf'alaka ba zai iya amfanar da kai ba wala darra ba zai iya cutar da kai ba fala tasalhu dan haka in kai wa annabi salati kar ka roƙe shi kamar masu zuwa kabarin shehu a Sokoto hubbare su roƙi shehu to annabi ma ba a roƙonsa annabin yayi addu'a yace Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'badu ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki da za a bautata masa اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد fushin Allah ya tsananta ga mutanen da suka ɗauki kabarin annabawansu ya zama guraren sallarsu, wurin ibada a gare su Allah ya tsare mu. Kunga kenan ba a bautata wa kabarin annabi. La ta ya Rasulallah if al kaza, karkace ya manzo Allah kai mun kaza, ya Rasulallah istaghfir li karka ce ya manzo Allah istaghfir li ka nema mun gafara ko ka gafarta mun ya rasulullah agithni ya manzo Allah ka agaza mu annabi ba zai agaza mu ya rasulullah sahil amri ya manzo Allah ka sauƙaƙe lamarina ba a hannunsa al'amarin yake ba hadha haramun bale ce ji wannan fa haram ne shirkul akbar shirka ce babba wacce Allah baya gafarta wanda ya mutu akai in ka mutu kana wannan a annabi dan wuta ne kai lanahu la yajuzu an tad'u ma Allah ahada dan bai halatta ba ka roki Allah ka hada shi tare da wani addu'a khasun biman addu'a abu ne wanda yake banciwa ta ke banci Allah billah qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah madaukaki yace ubangijinku ya ce ku roke ni zan ansa muku Allah bai ce a roki wani ba innal ladhina yastakbiruna an ibadati wa'anda suke girman kai ga barin roƙon Allah sai dukuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu fa in qala qa'ilun malai ce idan wani mai magana yace أيما أعظم حقا الوالدان يعني الأم والأب أم الرسول وانين يفجر من حقي هو دا أبا كو من ذن الله da hakkin uwa da uba da hakkin manzon Allah wani hakki ya fi girma malace ar-rasulu azau min haqqi nafsika alayka manzon Allah hakkin kanka a kanka nasa hakkin ya fi wannan eh Allah ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kamata ga mu'minai su iya bada rayuwarsu a kansa kuma matan annabi iyayensu ne Laka ba a auren matan annabi shine sarakunan gargajiya ma in sarki ya mutu wai ba za a auri matar ba kuskure ne wannan da je ta yi aurenta. Balle ma an yarinya ce, Allah ya kiyaye. ولهذا يجب على الإنسان أن يفدي نفسه بالرسول da haka ma ya hawa daba ga mutum ya ba da fansan kansa don kare annabi. Yajibu ala kulli insan wajibi ne ga kowane mutum an yakuna rasulu a habba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in wajibi ne akan kowane musulmi manzon Allah ya fi soyuwa a gunsa akan karan kansa sai ka fi son annabi akan kanka wata rana sayyidina Umar yace ya manzon Allah banda kaina na fi son ka akan kowa yace har yanzu da sauran ka Umar sai ya dawo ya ce to gara kai da ni yace yanzu kai zan mai imani in baka fi so na ba baka da imani su kuma ya zaka kawo wai wani shehi har ka liƙa shi da annabi Allah ya sauƙaƙe wa waladi sai ka fi son annabi akan ‘ya'yanka, ya za ka gane wannan, idan annabi ya hana abu ɗanka yana so karka yadda ka yi, auren ‘yarka za ka yi, ga yadda annabi ya ce a yi ta ce sai an yi fati kaza Mother's Day, Grandmothers, da kakar ɗya, da kakan ɗa su zo su yi rawa a bikin aure, la haula wa la quwwata. Da uban ‘ya, da uban ango su zo su yi rawa, annabi ya hana wannan. kar ku yi, shi ne kun girmama annabi a kan ‘ya'yanku, ku hana su, ku da za ku hana kuma sai kuna biyewa, ku ba da kuɗi a shargalle, allah ya ba ku kuɗi kuma kuka saɓe shi da kuɗi, kama ka san haɗuwarka da shi, ai, ba za ka share lafiya ba, Allah ka shiryar da mu. Wa walidihi sai ka fi son annabi akan mahaifinka, soyayyarka da annabi tafi ta mahaifinka. yanzu ka zama mumini wannasi ajma'in sai ka fi son annabi da za a tara duk halittar duniya annabi ya fi su a gunka kenan kaga ba za ka saba wa annabi ba za ka bi sunnarsa sau da ƙafa wannan haka ake son musulmi ya kasance fa in kala qa'ilin to in wani mai magana yace alaysa Allahu yadhkuru haqqal walidaini ba'da haqqihi to shin ba Allah ne ya faɗi haƙƙin mahaifa ba bayan haƙƙinsa, ƙulla bala mala ya ce sai mu ce haka ne madalla. Allah ya ce wa ƙaba rabbuka Allah ta budu illa iya, wa bilwalidaini ihsana, Ubangijinka ya yi hukunci, ya yi wasiya, ya zartar da umarni ya buga hatimi kar a bautata wa kowa, illa iyahu sai kawo zamirin munfasili. Sai shi kaɗai wabil walidaini ihsana ya kuma yi umarni iyaye a kyautata musu kaga iyaye ba a bautata musu kyautata musu ake yi walakin haqqar rasul matbu'un bi haqqillah sai fa shi haƙƙin annabi ya bi haƙƙin Allah ne shi yasa yafi na iyaye din la'anna ibadatu llahi la tatimmu illa bi ikhlasi lillah saboda bautar Allah ba ta cika sai in an yi abu saboda Allah والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kai ibadar in baka bi annabi ba to bata cika ba wallahu almuwaffiqu Allah shine mai datarwa Allah ka datar da mu shi yasa mai risala imamu Abu Zaid al-Kirawani a littafin sa risala yace wala yakmalu qawlul imani illa bil amal idan kace la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah shi ne ƙaunul iman baya cika sai ka yi aiki wani irin aiki aikin da la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya zo da shi wala ƙaunun wala amalun illa bin niyya ko da ka faɗi la ilaha illallah ka yi aikin sai in kana da niyya mai kyau ikhlasi kenan wala qaulun wala amalun wala niyyatun illa bi mutaba'ati sunna ko da ka faɗi la ilaha illallah kai aiki da abin da ta taho da shi kai niyya mai kyau don Allah to kuma sai ka bi annabi kafin aikin ya karba kafin Allah ya yarda da kai kaga annabi ba abun wasa bane to ƴan uwa yau wannan shine ƙarshen abin da zamu ji sai in Allah madaukaki ya kai mu mako na gaba zamu dora karatu inda muka tsaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم sai a ce a gaida manzon Allah wannan shirme ne ya za ka aiki mutum ya gaida annabi ai shirme kamar abin da ake cewa salati goma gaisuwa ga annabi bahaushe ne yake wannan shiriri ta ce ka dai ji ma'anan salati ga annabi shi wanda ya je gaban manzon Allah shi ne aka ce ya masa sallama ya masa taslimi shi kenan abin da zai amma ba za ka ce wa annabi wane ya ce in gaishe ka wani ai wasa kake Allah ya kiyaye mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين